أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah muna muwafaka da abin da za mu saurara ana cikin kitabul azani amma abuwa sifatu salat babu wanda ke magana akan sifar sallah babu wanda suka hadu suka ba da sifar sallah za mu tashi sabon babi insha Allah.
باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع باب الطمأنينة أما مو أنام هو تنسى تيجي باب الإطمئنانية إطمئنانية kaga tumanina shi ya fi zama a sahu ismi'inaniya da tumanina duka wata mazarura ne guda biyu amma dai tumanina shi ya fi zama a sahu babin natsuwa hina yarfa ra'sahu min ruku'i lokacin da mai sallah ya ɗaukako kansa daga ruku'u ana son yayi wata natsuwa cikakka kafin a yi maganar sujjada an ɗaukako daga ruku'u to sai an natsu cif an samu cikakken natsuwa sannan a surmiya zuwa ga yin sujjada to wannan natsuwar da ke tsakanin ɗaukakowa daga ruku'u zuwa yin sujjadar wannan shine babin da ke magana kai
وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه
وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه وأن الحديث أبو حميد يا ذا تدموا watan in ji imam bukhari ce qala abu humayd abu humayd ya ce abu humayd ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya daukako daga ruku'u fastawa jalisan sai ya daidaita ya tsaya kyam jalisan yana mai nutsuwa na yanzu ba jalisan yana mai zama ba irin wanda aka sani ba wannan zaman ba ne jalisan bi ma'ana sakita dan ba magana zama bace irin wancan da aka sani nan dan magana tsayuwa ce ana tsaye ne zaka aka ce jalisan nan bi ma'ana sakitan yayi shiru ko ya natsu a cikin tsayuwan nan ya ɗaukaku to fassawa sai daidaita jalisan yana mai natsuwa tsaf hatta ya'uda kullu faqarin makanahu har sai da dukkan inda wani watan guru yake ma'ana duk inda wani karbu yake a wuyansa a bayansa sai ya koma yadda yake kasan idan aka yi ruku'un watan duk inda ɗauri yake a baya kasan jikin mutane akwai halitta ce ma'ana guru wani murɗe wani naman jiki haka misali to sai in aka miƙe aka yi ruku'u to wannan takurar kasan za ta miƙe to in ta miƙe to in ya ɗaukako to jiki zai koma da yake wannan karbon to zai koma yadda yake to har sai ya koma yadda yake kaga lokacin da aka yi ruku'u baya lebur duk inda wata sakura take ta miƙe to da kuma an ɗaukako to kuma jiki ya kuma yadda yake kenan duk inda wani guru yake wa'annan harazat din na jiki kamar yadda irin takura take ga goshi haka to akwai ta a wasu wurare na jiki kamar baya da ciki gefen ciki haka yana da irin wannan murɗe-murɗe to ire-iren waɗannan duk sai sun miƙe lokacin da aka ruku to da an yi ruku'u an ɗaukako daga ruku'u to duk za su komo yadda suke wanda ta ruku'u ne miƙe su to shine yarji'u kullu faqarin kowane karbu na jiki ya koma makanahu inda yake نعم حدثنا أبو الوليد قال مم.
حدثنا شعبة عن ثابت قال مم.
كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مم.
فكان يصلي إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي
kaga nan faqaratu zahab daure dauren nan ko kuma karbu na baya eh sai sun koma duk inda suke wanda da a ruku sun miƙe babu su. Mhm. حدثنا أبو الوليد وزنن منين كاغدي مطابقة فاستوى إن أكثر من استوائي هذا كمطمئنين ismi'nan ko umanina ita ce dalilin da shine tarjama babin shine dalilin da yasa ya kawo wannan kuma wannan ai kaga ta'liqi ne qala abu humaydin da yace ta'liqi ne to wannan ta'liqi imam al-bukhari ya wasin sa fi babi sunnatul julus li tashahhudi babin sunnar zama dan ayi tafiya nan gaba zai zo insha Allah kaga al'adar da bukhari in ka ga ya yi ta'aliki ya datso ba isnadi bai wasu ba to ɗayan abu ɗayan abubuwa uku ne ko dai can inda aka wuto baya ya wasu yin abinsa ya kawo su da isnadin shi da haka yanzu bai da bukata ya kawo shi ko kuma nan gaba zai kawo shi da isnadin shi sai ya wadatu gabarin ya kawo isnadin nashi ko kuma a'a wani littafi mu'tabari wanda ake izna wanda aka yadda da shi wanda ake izna shi kama ce ibnu abi shayba a musannaf dinsa ko abdur razzaq a musannaf dinsa ko wane ne ga sunan dai sun kawo to duka in ka bi ta'liqatun bukhari ba su wuce ɗayan abubuwan nan uku guda uku ɗayan abubuwan nan guda uku to kaga nan ma imamul bukhari nan gaba zai wasu abin shi don haka yau da gaba sai ya kawo isnadin nashi to حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي وأن الحديث أبو الوليد الباجي إيه واتن يازن تدم أبو الوليد شين هشام بن عبد الملك الطيالسي أبو الوليد الطيالسي ya zantar da mu qala haddathana shuba yace shuba ya zantar da mu shine shuba ibn al-hajjaj shi kuma shuba an sabitin ya karbo daga sabitul bunani a bin sabitul bunani yace kana anasun yan'atu lana salatan nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace anas ibn malik ya zamu yana sifanta mana sallan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa kana yusalli ya zamo yana sallah fa idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i in ya daukaka kansa daga ruku kama sai ya tsaya kyam annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa kyam hatta naqula qad nasiya har sai mun kai ga cewa shi wannan a wannan nake so in ce shi Anas ibn Malik ai shi ke sifanta ga yadda manzo Allah ke sallah yana sifanta ga yadda manzo Allah ke sallah to in ya kai haka nan idan rafa rasu min ruku in anasu ya dauka ko daga ruku watan kama zai tsaya kyam hatta na kula kan nasiya sai mun ce shin wai ko ya mance sallah yake dan kan nasiya din nan an masa ihtimalat aka ce kan nasiya ya mance ko sallah yake yi wasu ka ce kad nasiya shin wai ya mance cewa nan gurin ba wurin alkunuti bane ya ɗau wani dogon lokaci tsakanin ɗaukakowa da yin ruku da yin sujada ya ɗau lokaci a tsaye shin ko ya mance ba wurin yin alƙanuti ba ne wasu ka ce shi ne ma'anar ƙarnasiya wasu ka ce a shin wai ko ya mance ba wurin ta yake ba ko ya mance ba wurin ta yake ba wasu ka ce watan ko ya mance ba cikin sallah yake ba to duka an yi maganganu duka akwai ihtimalatu an yakuna al-muradu annahu nasi annahu fi as-salah aw zanna annahu waqt al-qunut ko zaton yake wakatin abin nan ne ya manta ba wakatin yan qunut bane to duka dai wannan yana daukar sa to abinda ake izna anan kuma abinda za a yi la'akari da shi mudabakar wannan hadisi da tarjama tarjama shine itminaniya kaga inda aka samu natsuwa har lokaci ya dan ja kaga annan daga tasowa daga ruku'u ba daga an taso daga ruku'u ba tun jiki bai gama natsuwa ba gaba bai gama natsuwa ba sai a a koma yace a ba haka bane a a sai gadan baya ya koma tsaye can kowace gaba ta kuma inda take can kaga an samu wani cikakken natsuwar kuma shine adnadin natsuwar da za a samu yan ɗaukako ya zan kowace gaba ta kuma yadda take
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسجوده فإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان ركوع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريب من السواء wannan hadisi imam al-bukhari ya haddathana abul walid abul walid ya zantar da mu shi dai watan hisham ibn abdul malik at-tayalisi shi dai wancan din qala haddathana shuba yace shuba ya zantar da mu anil hakam ya karbo daga hakam an ibn abi layla ya karbo daga ibn abi layla an al-bara ya karbo daga bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu qala yace كان ركوع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سجوده يجي ركوع من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ده سجد السا وإذا رفع رأسه من الركوع da kuma ɗauk idan ya ɗaukako daga ruku'u kaga ma'ana kana ruku'uhu wa sujuduhu wa raf'uhu min ruku'i kenan sai kuma yace wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'i kaga waɗannan abubuwa guda uku wa bayna sajdatayn da kuma ɗan tsayawa ko ɗan saurarawa ko ɗan gwargwadon zama na tsakanin sujadu biyu duk wasu ayyuka ne na sallah yake so ya ba su ya fassara su ya danganta su yaya annabi sallallahu ta'ala wasallam yake yin su kaga dai gwargwadon muddar da mazalla ke ɗauka cikin ruku wasu juduhu da gwargwadon muddar da manzo Allah ke ɗauka a sujada wa idza rafa'a ra'sahu da gwargwadon muddar da yake ɗauka in ya ɗauka ko daga ruku'u kan ya sujada uku kenan wa bayna sajdatayn da kuma gwargwadon muddar da yake ɗauka tsakanin sujada farko da ta biyu ya sujada ta farko zai zai ya ɗauka ko ya zauna to dan jim kaɗan ɗinnan kayan ayi ta biyu to wa'annan abubuwa su ne guda hudu wanda yake zanowa abinda yake cewa shi bara ibn azibin yace annabi sallallahu alaihi wasallam za a isko duka ruku'unsa sujadarsa daukakowarsa da kuma zama tsakanin sujadu biyu dinnan watan qariban min sawa za su kusa da juna za a ga muddar da gwargwadon ya ɗauka a ruku kusan ita ce a sujada amma kaga ce ce ƙariban bici min as-sawa'ib ko ala as-sawa'ib ƙariban min as-sawa'ib za su kusa da juna ma'ana gwargwadon muddar ruku'u kusan ita ce gwargwadon muddar sujada gwargwadon muddar sujada kusan ita ce gwargwadon muddar in an ɗauka ku da ruku'u gwargwadon mudda an ɗauko garku kusan ita ce mudda da ke tsakanin sujadu guda biyu ɗin nan kaga bai ce shi ne hakikali ba sai ce kariban don wani zai ɗan iya ɗara wani da kaɗan amma kuma in sun kusanci juna za a kamanta su wannan hadisi an tuna ya gabata irin shi
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه قال كان مالك بن البويرث يرينا كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم وذاك في غير وقت صلاه فقام فامكن القيامه ثم ركع فامكن الركوع ثم رفع راسه فانصب بنيه قال فصلى بنا صلاه باب الشده غباه fansabba sunan akan so babu babu shadda fansabba ba tana da shadda sunan akan to فانصب بنية قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد وكان أبو بريد وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة استوى قاعدا ثم نعلى
to kaga nan wannan hadisi mutabaka shi dai idmi ina ne kaga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ruku'unsa da sujudarsa da gurgurun daukokowarsa da kuma tsakanin sujudu guda biyu din nan qaribu min as-sawa kaga kenan tunda mun karanto natsuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a ruku'u da natsuwarsa a sujada kuma aka ce qariban har ma daukakowa ita ma tana kusa da mujid tana kusa da ruku tana kusa da sujada kaga kenan nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam itminani wanda shine dalili itminani in an daukako daga ruku natsuwa in an daukako daga ruku ko kuma tsumanina in an daukako daga ruku to حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وذاك في غير وقت صلاة فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فانصب هنيئة قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قائدا ثم نهض وانا حديث سليمان بن حرب يازن تدمو قال حدثنا حماد بن زيد يتي حماد بن زيد يازن تدمو أن أيوب يا كربو دق أيوب السختياني أن أبي كلابة يا كربو دق أبو كلابة قال abinda Abu Kilaba ce kana Malik ibn al-Huwairith yurina kaifa kana salatu nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace Malik ibn al-Huwairith yana nuna mana ya zama yana nuna mana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda sallan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam take wa dhaka fi ghairi waqti salatin wa dhaka a lokacin fi ghairi waqti salatin a wata nusa wata nusa kuma fi ghairi waqti salati da alif da lam ba lokacin sallah bane ba lokacin wata sallah bane ma'ana a lokacin ba ma lokacin sallah bane amma yana nuna shi malikum al-huwaydis yana nuna masu su su abu kilaba ga yadda sallan manzon Allah sallallahu ta'ala sallam take to shine yace fa amkana al-qiyam fa qama fa amkana al-qiyam sai ya tashi tsaye fa'amkan alkiyama ya tabbata ya tabbatar da tsayuwar ma'ana imkani a samu a samu natsuwa a samu natsuwa shine tabbatuwa فأمكن القيام أي فأثبت القيامة فقام طويلا يتأيى أيوة ميدان أو ثم ركع سنن كان kaga ban ya gama karatu kenan sai yayi ruku'u fa amkanar ruku'a shi ma ruku'un ya tabbatar da shi ba dan dofanuwa ba kotun kurciya Allahu Allahu a ba haka Allahu akbar kaga ya dora dama tun tun satin da ya gabata mun ji wurin da ake dora tafka ana imkanin su tabbatar da su ne ga guwawu a guwawu ne ake dora su a rafke su a mai da su tsakiya wannan ainihin sosa to fam kana sai ya tabbatar da watan urku'un nan thumma kaga ya samu ismina ne shi ma thumma rafa'a ra'sahu sannan ya ɗaukako kansa daga ruku'u fansabba hunai'a sai ya kahu hunai'a kan ɗan lokaci to kaji dalilin kawo wannan hadisin fansabba hunai'a abinda fansabba ya kahu ya tsaya da ƙafafunsa kuma tsayuwa matabbaciya shine fansabba ya kahu hunai'a dan wani lokaci haka to kaga an samu tumanina kenan at-tumanina kenan hina yarfu ra'sahu min ar-ruku'i kaga da an samu wannan tsayuwar jim kaga an samu watan tumanina daga daukakowa daga ruku'u duk inda wata gaba take ta koma inda take wadda yin ruku'u ya lankwasa ta ko ya tankwara ta yanzu kuma ta tashi fansatta ko fa'ansata kenan fa'ansata sai ya yi shuru fa'ansata kenan sai ya yi shuru bayan kenan kaga shi ma dai zai karantar da watan abin nan zai karantar da shi isma'ila ne din zai karantar da isma'ila ne din fansabba hunai'a وهذا الحديث أخرجه البخاري في باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم عن موسى بن اسماعيل عن وهيب عن ايوب عن ابي كلابه وهنا عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ايوب السختياني عن ابي كلابه عبد الله بن زيد ولكن في المتن خلاف كما ترى وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من الاشياء نذكرها هنا ما لم نذكره هناك الاختلاف في المتن نعم sai mu ga watan watan asluhu can da yace fansabba wa fa'ansata ko domin ya tabbata cewa akwai nusa ce kaga badurjin aini ya tabbatar da cewa akwai insati akwai an haka shi kuma insati eh kaga wa hakabunu tini annaba azhum ضبطه بالتاء المثنات من فوق المشددة ثم قال أصله إيه إنصار فأبدل من الواو تاء ثم أدغمت التاء في الأخرى فقياس إلاله إنصار فتحركت الواو وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا هل ومعنى إنصار استوت قامته بعد الانحناء فاستوت قامته بعد الانحناء قام الشي تاميكي كم bayan da tankwara arku'u kaga ya tankwara shine fa'an sata sai ya miƙe kyan bayan tankwara a cikin ruku'u kaga nusa ce ke akwai nusa da ta ce to to fasalla bina sai ya yi sallah bina da mu salata shaykhina sallar dattijon nan namu haza wannan irin yadda dattijon nan namu ke yi wannan shine abi buraidin shine dattijon namu ito kana abu buraidin abu buraid ya zama idza rafa rasu min as-sajdati al-akhirah in ya dauka ko kansa daga sujada ta karshe istawa qa'idan ma'ana sujada ta biyu istawa qa'idan thumma nahada istawa zai zauna ya daidaita ƙa'idan watan a zaune sun manahab sannan sai ya zabura an gane sannan ya zabura daga nan ne wasu ka samu dalili na julusul istiraha inda an yi sujada ta biyu to an ɗauka ko sai an ɗan shuru sannan a zabura zuwa ga watan wata raka'a an yi sujada ta ɗaya an saurara an yi ta biyu ko to a ɗauka ko daga cikin tabin sai tsaye sai an istawa idan rafa rasu min sajdatil akhirah istawa qa'ida sai yayi balance ya zauna daidai a zaune sun mana ta zai zabura da shi in an tuna shi magana julusul istiraha an yi bayani shi bayani wanda yake mai faɗi wanda mafiya yawan duk wanda suka ruwaito sifar sallah annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ba su ruwaito julusul istiraha ba sai riwaya ɗaya sai riwaya ɗaya kuma malamai suka ce irin su ibnu qayyim ibnu qayyim ya ce da aikin annabi ne sallallahu ta'ala sallam kullum da sahabbai sun tai an ruwaito ba annabi sallallahu alaihi sahabbai tun da haka har annabi ya koma ga Allah haka yake yi da haka za a ga suna yi to amma ba a ga suna julusul istiraha ba saboda haka shi a wajen shi julusul istiraha ta kama ne wata rana annabi yayi amma ba aikin sa bane na kullum eh ba aikin sa bane na kullum ta kama ne yayi don haka shi ma wanda in ta kama yayi daidai lahiya lau ba komai abin da yake sunna abin da aikin sa na kullum to wannan ba shi bane ce annabi sallallahu alaihi ba kullu yake wannan sajdatul istiraha ba ajlisul istiraha ba ko jalsatul istiraha ba to
باب باب يهوي بالتكبير حين يسجد باب يهوي بالتكبير حين يسجد تقديره هذا باب wannan babi kenan hadha babun wannan babi kenan yahwi bit takbiri hin yasjudu zai surmoya tare da kabbara lokacin da zai zai sujjada zai sujjadan nan to da kabbara zai tafi Allahu akbar ran nan ta bar sai faɗi a cikin sujada amma kaga da tsaye ya faru kabbar Allahu akbar da surmu yawa da aiki da zance sun tafi tare gaba shida shine yahwi yana surmuyowa bit takbiri da tare da kabbara shine yasjudu lokacin da yake sujada
وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه وقال نافع نافع يجي كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه امام نافع وتن يجي malamin Abdullahi bin Umar ya zamo yana ajiye ya dai hannun shi kabla rukubatai gabanin watan ɗorawar guwawunsa. guwa hannun suke fara kaiwa kafin ya dora guwawunsu ga ƙasa. To, aka ce mu ɗabaka wannan asari, kaga dai asari ne, don aikin Abdullahi ibn Umar ne, abinda asari aikin sahabi. Hadisi, zance ko aiki ko takaririn ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ta ce hadisi. amma tare da haka kuma na istimalin kowanne wurin kowanne inda za a ce hadisi a ce asari amma asari ma'anarsa ta zahiri aikin sahabi ko wanda ke bayan sahabi kamar tabi'i ko tabi'u tabi'ina sunan su asar ayyukan su zantukan su asar amma hadisi zance annabi sallallahu alaihi wasallam aikin sa ko abin da aka yi gaban sa alaihi salatu wassalam ya tabbatar to na hadisi kenan amma kuma akan yi amfani da kowanne wurin kowanne wasu kuma suka ce asari muradifin hadisi ne hadisi muradifin asari ne in an ce hadisi ana nufin asari in an ce asari ana nufin hadisi to kaga wannan asari na Abdullahi ibn Umar kuma kaga an yi talikin sa Imam Bukhari bai faɗi isnadin sa ba sakan malaman sa na hadisi har ya zuwa nafi'u din sai ce wa qala nafi'u nafi'u yace to mu gano dai mu ɗaba amma wannan azarin da tarjama مطابقة وانا أثر الترجمة من أجل اشتمالها على آ عليه لأنها من الحوي بالتكبير إلى السجود فالحوي فعل والتكبير قول هذا سرم ياوى daga ruku'u zuwa sujada kaga wannan aiki ne ita kuma kabbara zance ne to yadda hadisin Abu Huraira wancan da muka wuto yake yake dilala a bisa kaulu to haka wannan asarin na Abdullah ibn Umar yake dilala akan fi'il domin surmuyawa zuwa ga sujada yana da sifa biyu sifa ta zance da sifa ta aiki hakin in za a surmuya zuwa ga sujada akwai aiki akwai kuma zance asarin nan na ibn Umara ishara ce zuwa ga sifatul fi'iliyya watan sifa ta aiki shi kuma asarin abu huraira watan yana nuna biyun ilal fi'iliyyati wal qawliyyati jami'an fa hadha huwa sirru fi hadha al-mawdi wannan shine sirri a cikin wannan bigire haka na ma asarin Abdullah bin Umar min jumlati tarjama yana daga jumlatin tarjama huwa mutarjamun bihi la mutarjamun lahu watan yana daga cikin duka tarjamar ba, ba, ba ya kawo shi a matsayin hadisan da yakan kawo karkashin tarjama ba shi kan shi shi wannan azari na Abdullahi Umar shi ma duk yana cikin tarjama an fahimta shi ma yana cikin tarjama mutarjamun bihi ne la mutarjamun lahu mutarjamun bihi da shi aka yi tarjama amma mutarjamun lahu hadisin da aka kawo karkashin tarjama don a ƙara hitar da abin da tarjama ke nufi an fahimta bambanci mutarjamun lahu da mutarjamun bi to
حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره ويكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يحوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يخرج من الصلاة ثم يقول حين ينسلب والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا
حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس من في, في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبحا بصلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا حدثنا أبو اليماني أبو اليماني هذا تدم قال حدثنا شعيب يتي شعيب هذا تدم عن الزهري يا كربو دغ زهري محمد ابن شهاب الزهري كان قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن يتي أبو بكر بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبرني أبا اللابار إنجي إمام الزهري sannan kuma wa wa abu salama tabnu abdurrahman da abu salama tabnu abdurrahman kaga aka tsaya aka lura was cewa Muhammad ibn Shuhab al-Zuhri ya karba daga mutum biyu ya karba daga mutum biyu ya dai ce akhbarani Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham dai kenan ku wa Abu Salama ibn Abdurrahman kaji mutane biyun da Zuhri ya karba to su mutanen nan guda biyu abinda suka ce mashi anna Abu Hurairata sai dai Abu Huraira ko kana yukabbiru fi kulli salati kaga Abu Salma ibn Abdurrahman ya ba Zuhri labari cewa Abu Huraira shi ma Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham ya ba shi labari cewa Abu Huraira anna Abu Huraira kana yukabbiru fi kulli salati ya zamo yana kabbara a kowace sallah min al-maktubati wa ghairi ta farilla ce ko ta wani farilla ce Abu Huraira kowane aiki sai ya mai kabbara kabbara harma urku'u sujjada daukowa daga sujjada ƙarin wata sujjada kai duka gaba ke da tashi daga tada duka ne fi ramadana kuma gairi ko a ramadana ko a wani ramadana duk ɗaya ne babu bambanci ayu kabiru hina ya kumu yana yin kabbara hina ya kumu lokacin da zai tashi sun mai kabiru hina ya rika'u sannan yana yin kabbara lokacin da zai yi ruku'u ثم يقول سنيتي سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا لك الحمد قبل أن يسجد yaushe ke faɗa lokacin da ya ɗauka ko daga ruku'u kan ya sujjada sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu kamar yadda bambancin riwayoyin muka wuto shi can baya ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا sannan ya ce Allahu akbar lokacin da zai surmiya sajidan halin kasancewa sai na mai yin sujada sajidan ina hali ne kuma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu min as-sujudi sannan yana yin kabbara lokacin da ya dauka ko kansa daga sujada kuma yukabbiru sannan kuma ya sake kabbara hina yasjudu lokacin da zai sake sujada ta biyu kenan sun mai kabbiru hiniyar fa'ura asahu min sujudi sannan zai ce zai kabbara lokacin da ya ɗaukako kansa daga wannan sujada ita kuma sun mai kabbiru hina ya ƙumu sannan ya ce Allahu akbar lokacin da zai tashi fil isnataini watan a cikin ta biyu ma'ana lokacin da ya yi raka'a biyu ya zauna ya yi raka'a biyu ya zauna an yi tahiya ku to in za a tashi to shi ma yana faɗin kabbara nan wurin tashi wa yaf'alu zalika fi kulli salatin ka san mun yi shi sai dai can bambancin shi sai bayan an miƙe abinda fuqawa suka ce kenan sai an miƙe musamman na malikiya sai an miƙe istiqlalan ba da kabbar ake tashi ba da kabbarar ake tashi ba sai bayan an miƙe wasu kuma suka ce da kabbar da ake tashi فيفعل ذلك في كل ركعة ينا أيك تهكا أتكن كوة ركعة حتى يفرغ من الصلاة حي كار صلى حتى يكي كاغا بعد تنفر إنس ركعة دا تو كما يدي بعد أن تنفر تو حكا حكا يكي أتكن كوة صلى حكا أبو سلمة بن عبد الرحمن يتي حكا أبو بكر بن عبد الرحمن من الحارث بن هشام شيما يحدث دق أبو هريرة ثم يقول sannan abu huraira yana cewa hina yan sarifi lokacin da ya ƙara sallan nan wallazi nafsi bi yadihi na rantse da ubangijin da rayuwa ta take a tafin ikonsa inni la aqrabukum shabahan bi salati rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wallahi na rantse da Allah na fi ku kamanta sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mai kwatanta ko kamanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam na fi shi kwatanta da kamanta yadda manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam yake sallah in kanat hazihi la salatuhu hatta faraqa ad-dunya in kanat hazihi tabbas wannan siga wannan sifa ta zamo ita ce la salatuhu ita ce sallar shi in kanat hazihi siga kenan in dinnan mukhaffafatun min as-saqila a wajen malaman nahawu sai su ce mukaffafa ce min thaqila asalin ta innahu ko innaha an gane ya ce innahu ta ce to me sunanta nan sunanta zamiru sha'ani wa da lamarin yanzu fasara ta ce wa da lamarin da sha'anin yake kaga shi hudin bai kuma makomi bai kuma makomi zamiru sha'ani zamiru sha'ani ake ce da shi to sai aka yi tahdidin in din kaga sai aka ce in madadin innahu wa da lamarin da sha'ani yake sai ba ta ba sai aka sai aka yi tafsirin ta kaga da tana inna to zai tafsirin ta kuma in sai a ce sai a ce da ita mukhaffafatun min as-saqila asalin ta saqiliya ce amma za a yi tafsirin ta amma dai watan an san asalin ta mai an gano asalin ta za a san inda za a mai da ita innahu ne ai wanda lamarin da sha'anin yake wannan kanat hadhihi wannan sallah da kuka gana yi la salatuhu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita ce sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta fara duniya hayyar da duniya alaihi salatu wassalam in kanat hadhihi la salatuhu hatta ita yake yi ita yake yi hatta fara duniya hayya rabu da duniya alaihi salatu wassalam ya kuma gidan rahma to kaga nan abinda a dalilin ya kawo watan surmuya cewa babun yahwi bitakbir yahwi bitakbiri ina yasjudu yahwi bitakbiri ina yasjudu to kaga shine wa yukab thumma yukabbiru hina yasjudu ita alaka tarjamar da wannan hadisi mai tsawo da Imam Bukhari ya kawo shi don ya tabbatar da babun yahwi bitakbiri hina yasjudu ya kawo wannan hadisi domin a cikinsa akwai summa yukabbiru hina yasjudu to shine summa yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajida kaji kuma hina yahwi sajida kala distubiyu sun ce وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال ويسميهم بأسمائهم ويقول اللهم أنجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وقعتك على مضر واجعلها عليه عليهم سنين كسنين يوسف واهل المشرك يومئذ من مضر مخالفون له قال وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم انجل وليد ابن الوليد كو وليد ابن الوليد كو وليدي نقشي شي شي الديدي saboda Allahumma anjil Allahumma anjil walid ibn al-walid wa salama ibn hisham wa ayyash ibn abi rabi'a wal mustad'afin min al-mu'minin Allahumma ashdud wata'ataka ala mudara واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف واهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له قال امام البخاري yace su biyu dinnan su biyu dinnan su harke da wannan tasniya guda biyu abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham da abu salama ibn abdurrahman waɗannan da zuhuri ya karba da gare su su kuma suka ce abu huraira ga yadda yake sallah ko to sai ka koro da wancan isnadi haddathana abu limani qala haddathana shu'aib an az-zuhri qala akhbarani abu bakr ibn abdurrahman kaga ka hadi da abu ibn abdurrahman an haka nan ma haddathana abu limani qala haddathana shu'aib an az-zuhri qala akhbarani abu bakr ibn an az-zuhri qala akhbarani abu salama ibn abdurrahman to kaga su biyu kenan ko amma da wancan isnadi za a haɗe shi da wancan isnadi yace to sun ce wa qala abu hurairah abu huraira ya ce fa kana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo hiliyar fuqrasahu ya qulu in ya ɗaukako kansa daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kaji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yad'u li rijalin a daidai wannan dan dakatawar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ga wasu mutane li rijalin ga wasu mutane addu'an nan kenan ta alkhairi fa yusammihim bi asma'ihim Allah ma ka ambace su da sunayen su fa yaqulu اللهم انجل وليد ابن الوليد Allah ka tseratar da walid ibn walid ka kubutar da shi Allah ka tseratar da shi wa salamata ibn hisham da kuma salamata ibn hisham Allah ka tseratar da shi wa ayyash ibn abi rabi'a da ayyash ibn abi rabi'a shi ma ka tseratar da shi ya ubangiji wal mustad'afin min al mu'minin da kuma sauran da ya raunana daga masu imani waɗanda aka danne an nuna musu ƙarfi an nuna musu rauni ko dai ba su da dama ta su je su yi hijira ba su da dama su yi istiklali na addinin su to duka dai musu zafi na dai ne raunana ne waɗanda an danne su an sa karfi an danne su sannan kuma yace Allahumma shudd wa da'ataka ala mudar Allah ka tsananta wa da'ataka damqaka ala mudar a bisa mudar anan asalin wat'a takawa takawa ma'ana Allah ka tsananta turmuzarka a bisa mudar abinda za a taka da kafa a turmuza shi da kafa shine wada'a takawa ko turmuzawa to anan sai malamai suka fassara shi watan kai damka irin damkan nan taka ta akhadha azizin muqtadar akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid to ita ce wada'a ta kadin alamufa اللهم اشدد كتننت دمقك ريقنك بتنني على مضر جمضر واجعلها عليهم سنين كما كما wannan damkar ba wai ta dan lokaci ba kawai zu ta wuce a'a waj'alha Allah ka sanya damkan nan ta dau lokaci sinina shekaru ka sinini yusufa kamar shekarun farin nan na zamanin annabi yusuf kamar shekarun fari na zamanin annabi su wajen shekara bakwai kenan shekara bakwai ka san an yi noma shekara bakwai aka ajiye abinda ake nomawa ana ta tara asto asto sai da aka yi shekara bakwai na tsanani suka cinye abinda aka tara na shekara bakwai kaga akalla su yi fama da tsanani irin na shekaru na fari na annabi yusuf kasinini yusufa وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له a wannan lokacin mutanen gabaci a wannan lokaci duk yawancin da kabilan mudar ne mukhalifu na lahu masu sabawa sun sha bamban in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nan su sun yi nan in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nan su sun yi nan don haka sai musu kudin goro yace wa shiddu wada ataka ala mudar waj'alha alaihim sinina ka sinin yusuf to yanzu nan abinda ar watan yasa imam bukhari ya kawo shi ba don akwai wata mudabaka ba ba don akwai wata mudabaka ba shi wannan kamar ya ɗauke shi cikin waccan riwaya ce a wata riwaya an gane saboda in ka diba da shi da mahallin shahidin dai ثم يقول الله أكبر هنا هو ساجدا an samu mutabaka tun ɗan amma wannan a riwaya imam bukhari ya ce ƙala duk su biyu sun faɗa a wata riwaya wa ƙala abu huraira har ya zuwa ƙarshe lokaci